أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi maɗaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alƙiyama ba hujja a kanmu ba matashiyar darasinmu yau shi ne gabar magana na casa'in da ɗaya shi ne addu'a uliman akorada in dalƙada'i yin addu'a liman aqrada ga wanda ya bayar da rance indal qada'i a lokacin biya ma'ana idan mutum ya baka rance kuma lokacin da ya biya ka ko ko lokacin da ka biya shi rancen menene karantarwa ta addini ta tattala ka fada irin koyarwa ta annabi a wayannan wuraren sukan sanya wa abin albarka ma'ana kai da karanci dukiyar kai amfani da ita Allah zai sanya albarka cikin dukiyar da karanta kuma ya kare dukiyar daga barin fitina kuma shi ma wanda ya ba karancen kai amfani Allah ya sanya albarka a rayuwar shi domin kai da shi kun taro a cikin at-ta'awun alal birri wat taqwa wato taimakawa juna cikin abin da yake biyayya ne ga Allah da kuma tsoron Allah madaukakin sarki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta cewa barakallahu laka fi ahlika wa malik innama jazaa'u salafil hamdu wal ada idan zaka ka mairo da mutum bashin da ya baka zaka ce barakallahu lak Allah ya maka albarka fi ahlik a cikin iyalinka wa malik da abin da ka mallaka na dukiya innama jazaa'u salafi sakamakon rance alhamdu shine godiya wal ada'u da kuma biya domin idan ka ba mutum rance ya maido ma akan lokaci wato dalili ne da ke nuna cewa nan gaba idan ya nemi rancen a wurinka za ka bashi sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi abdullahi bin abi rabi'a radiyallahu anhu shine abdullahi bin abi rabi'a Allah ya dada shi wa ja'a fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo cewa istaqrada minni nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam 40 alfa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ranci dubu 40 aurina faja'ahu malun sai dukiya ta zo wa manzon Allah fa dafa'ahu ilayya sai ya maido min da abin da ya ranta wakal sai ya faɗi wannan addu'ar da ambatanta ya gabata shine بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء حديثي نمنزو صلى الله عليه وآله وسلم يا تبت السوا duk wanda ya ranci dukiya ta mutum da niyyar ya biya a ran shi wannan sawa'un kuɗi ne karanta ko kuma kaddara ce karanta amma idan karanta a ranka kana da niyyan ka biya to ba ko shakka Allah zai yassare ma hanyar da zaka samu don ka biya amma wanda ya nemi bashi daman a ran shi baya da niyyar ya biya to wannan Allah madaukin sarki zai kuntata wa rayuwar shi kuma irin shi ne idan mutum ya mutu bai biya ba baya da niyyar biya to gobe alkiyama Allah zai tuhunce shi akan kin biyan bashin ya koyi mai hisabi sannan ya dauka a cikin ladan shi na ayyuka a biya wancan bashin amma mutumin da ya mutu bai biya bashi ba ba a san da bashin ba ko an san da shi ba hanyar da za a biya amma a ran shi yana da tunanin in ya samu zai biya to gobe alkiyama Allah zai biya mar bashin a cikin taskar shi ba za a taɓa ladan ayyukan shi ba qauluhu faɗan shi da yace indama jaza'u salaf kalmar as-salaf tana nufin al dukkansu suna nufin bashi sakamakon bashi shine alhamdu wal ada an taquma bi ada'i ma kunta taraltahu ma'ana ka tsayu wajen biyan bashin abin da karanta wa tashakkurul ladhi aqrabak tashkurul ladhi aqrabak ala ma'rufihi kuma kai godiya ga wanda ya ranta ma a bisa kyautayi da ma وتدعو له بأن يكثر الله الخير في أهله وماله كيمر الدعاء سوى الله يويت alheri ga iyalin shi da kuma dukiyar shi ba ko shakka duk wanda kaiwa haka zai ji daɗi mun fahimta da kyau misali musamman a irin marra da ake cikin zu mutum wani da Allah ba ni rancen kaza dubu biyar ko dubu goma ya ɗauki kuɗin ya baka daga nan zuwa ƙarshen wata in an yi albashi zan baka aka yi albashin daman yana sa ran za ka biya shi domin ya sa an yi albashi a lokacin da ka alƙawalta sai ka same shi wani ga kuɗin da ranta wurinka kuma na gode Allah yi ma albarka Allah ya sanya wa dukiyanka albarka Allah ya tsare iyalinka Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza daɗi ne zai ji na farko zai ji daɗi ka mai dumar dukiye shi zai ji daɗin addu'ar da kai mas sannan ka ƙara mutunci a wurin shi saboda zai san cewa kai mai cika alkawali ne to amma idan ka biyan bashin waɗannan abubuwan ba abin da zai faru ma'ana ba za ka samu mutunci a wurin shi ba sannan watakila ka kullewa kanka hanya gobe in ka zo karin bashin a wurin shi sai shi ma a yi haƙuri ina da uzurin da zan yi da kuɗin ko da ku akwai kuɗin a wurin shi du'a'ul khawfi min ash-shirki addu'a na tsoron fadawa cikin shirka shirka shine hada bautan Allah da bautan wani kuma shine daya dayan laifin da Allah baya gafartawa wanda ya mutu da shi akwai manya manyan laifuffuka amma shirka shine mafi girman hadari a laifuffuka baki daya misali idan mun dauka kisan kai laifi ne mai girma zina laifi ne mai girma sata laifi ne mai girma caca laifi ne mai girma shan giya laifi ne mai girma ga sunan manya-manyan laifuffuka amma shirka shine laifin da Allah ya faɗa cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa wanda ya mutu yana yi shirka amma yana gafartawa wasu laifuffukan koma bayan shirka ga wanda ya so mun fahimta yanzu misali mukaddara idan mutum ya mutu yana sata kai tsaye ba za ka ce Allah ba zai masa gafara ba sai dai abinda ake jiye matsoro yana kan hanyar shi ta zai je yi sata ko yayi sata sai ya mutu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullun yub'athu ala ma mata alai kowane mutum za a tada shi akan abin da ya mutu yana yi to mutum ya tafi yawon sata kuma ya mutu a can wurin kaga abin da ake jin tsoro wani irin tashi zai goba da kiyama to amma wanda ya mutu yana yi wa Allah shirka to wannan Allah ya tabbatar da cewa ba zai masa gafara ba saboda yin tarayya ga Allah madaukakin sarki laifi ne mai girma shi yasa a wata aya Allah ke faɗa cewa yayin da yake buga wani misali don fito da abu fili ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah ya fifita sashen ku akan sashe wajen arziki ya ba wani dukiya abinda bai ba wani ba ya ba wani arziki abinda bai ba wani ba kuma a yanzu a ganin ido wanda ya fika kuɗi ka san ya fika baka da ko jayayya abinda zai iya yi na dukiya kai baka iya to a bisa yalwa da wadata da ni'ima da Allah madaukakin sarki ke yi wa bayin shi na dukiya ya ba su abubuwa na kaddarori da tsaban kuɗi wane ne a cikin wanda in an bashi ya mallaki dukiya ya kai matsayin wanda za a lissafa shi a ƙasarsu ko a jiharsu ko a garinsu ko a unguwarsu idan ana maganan masu abin hannu za a sa da shi Allah ce wane ne zai yarda biradi rizqihim da su dawo da abin da suke mallaka na arziki alama malakat aimanuhum da su da abin da damar suke mallaka yaran da ke karkashin su fahum fihi sawa ya zama da su da su duk ɗaya suke abin nufi anan a matsayinka na mai kuɗi da Allah ya hore ma abubuwa sai a ce ga wani yaron gidanka ne watakila ba ka da dangi ba dangin iya ba na baba babu dangantaka ta jini tsakanin kai da shi watakila ma mutumin ƙauye ne ka ɗauko ya zo ya zame ma yaron gida aikin shi kawai da safe ya share ƙofar gida ya wa motoci dasa ya goge su baya da hurumin da zai taka tsakar gidan ya shiga don bai kai matsayin ba in wata yayi ka bashi abin da zaka bashi in an dafa abinci a san masa yau sai a waye gari wanda ke da matsayin irin wannan sai ya ce to ai dukiyar da ke hannun alhaji ne dukiya ta Allah ce fa dan me zai ajje ni a waje ina shan sanyi ina shan iska idan ruwan sama ya sabko da ke ni ina guje-guje shi ko ya shiga cikin gida ya kwanta kawai sai ya ce to ai tunda duke ta Allah ce ni ma bari in shiga gida mun san masu kuɗi ɗakuna gare su barkatai a gidansu haka kawai sai ya duba ɗaki ɗaya shi ma sai ya shiga ko kuma ya duba ɗakin alhajin sai ya shiga idan mai gidan ya mar magana kai me yasa haka sai ce to ai duke da ke wurinka ta Allah ce don me zaka kenke ne komai kuma shikenan ka yarda ka samar ido yau idan ka ɗauki ATM ka je ka fidda kuɗi shi ma ɗauki ATM naka kuma da ka tara ya je fidda kuɗi abin da yake so ko idan ka rubuta cek ka fidda kuɗi shi ma ya rubuta ya je fidda idan ka yi wanka ka ɗaga lauka ka sa kaya wanda kake so shi ma ya ɗaga ya sa kayan da yake so in ka hau ka fito ka ɗauki mota ka fita shi ma ya ɗauki wata mota kuma ya fete tafiye shi idan ka dawo gida ka zauna ɗakin cin abinci ka ce iyali su kawo ma abinci an kama abinci shi ma ya zauna a gefe guda ce a kamar abinci wa zai yarda da haka a cikin ku yaron shi masa haka ba wanda zai amince ashe wannan shiga hurumi ne to in har baka san haka me yasa ka shiga hurumin Allah madaukin sarki me yasa zaka yi wa Allah hurumi zaka shiga hurumin Allah to shine sai Allah yake cewa afa bi ni'matillahi jahadu yanzu mutane musu da inkarin ni'imar Allah suke yi to anan sai mawallafin ya kulla unwanin da du'a'ul khawfi min ash-shirki addu'ar da mutum zai yi lokacin da yake tsoron fadawa cikin shirka karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta tabbata yakan ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiru lima la a'lam Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarinka an ushrika bik akan in yi ma shirka wa ana a'lam alhali ina sani wa astaghfiruk ina neman gafaran kalima la a'lam ga abin da ban sani ba sahabiyul hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa abu musa al-ash'ari wa ghayruhu radiyallahu anhum shine abu musa al-ash'ari da ma wani wanda ba shi ba Allah ya dada su wa jaa fihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu hadha shirk ku kiyaye wannan shirkan ku ji tsoronta fa innahu akhfa min dabibin namli saboda shirka ya fi boyuwa sama da tafiyan tururuwa mun fahimta yanzu misali tururuwa tana tafiya akan dutse bakin dutse kuma cikin duhun dare kana iya sanin tafiyata ka ji karan tafiyar tururuwa akan dutse to ko akan yashi za ta tafiya kana ji ko da rana za ta yi tafiyan za ka iya kallanta tururuwa ce ke tafiya amma kana jin sautinta to yanda sautin tafiyan tururuwa ke boyuwa ba ka iya jin shi hakanan shirka ke boyuwa ashe kaga mutum ba zai iya ba sai ya nemi tsarin Allah madaukin sarki yasa manzo Allah ce Allahumma inni a'udhu bik Allah ina neman tsarinka ka bani kariya an ushrika bik wa ana a'lam akan in yi shirka da kai ina sani sannan ka gafarta mun abin da ban sani ba wani abin zai iya faruwa afkon wayi laifi ne baka san laifi bane wani abin ka aikata baka san ka aikata ba shi yasa magabata Allah ya musu rahama cikin istighfarun su sukan faɗa cewa Allahumma ghafirli ma alimtu wa ma lam a'lam Allah ka gafarta min abin da na sani da ma wanda ban sani ba mun fahimta da kyau dayyif fa qala lahu sai yace masa man sha Allahu an yaqul wanda Allah ya so ya faɗa wa kaifa nattaqihi wa huwa akfa min dabibin naml ya rasulullah suka ce yaya za a yi mu iya kare kawunan mu daga barin shirka alhali shirkan shine mafi boyuwa sama da tafiyan tururuwa kala manzo Allah ce ulu ku ce shine sai kawo fadan shi cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu hadha shirk ku ji tsoron wannan shirka to ashirku nau'ani shirka kala biyu ne akwai shirkun akbar shirka babba wa shirkun asgar akwai shirka karami ashirkul akbar shirka babba huwa kullu shirkin shine dukkan shirkar da atlaqahu shari'u mai shari'a shine Allah ya ambace shi da shirka wa kana mutabamminan li khurujil insan an dinihi shirka babba idan an yi shine ke fitar da mutum daga addinin shi amma washirkul asgar karaman shirka huwa kullu amalin qauli shine duk aikin da za a yi shi a magance a fi'ili ko a aikace utlika alaihi shari'u wasfa shirki wanda Allah madaukin sarki ya sifanta shi da shirka walakinahu la yukhrijuhu anil millah sai dai baya fitar da wanda ya yi shi daga addini wannan ake ce da shi shirka karama daga cikin shirka karama akwai riya manzo Allah yake cewa akhwafu ma akhafu ala ummati shirkul asgar mafi abin da nafi jiyo al'umma ta tsoro shine karaman shirka sahabbai suka ce wa mashirkul asgar ya rasulullah wanne ne shirka karama ya manzon Allah manzon Allah ce musu arriya riya tana shiga cikin ayyukan da mutum zai yi a aikace da kuma abin da mutum zai yi a magance wani sa'in mutum zai zan yana karanta alqur'ani amma manufan shi a ji a yabe shi wani sa'in mutum sadaka zai bayar manufan shi a gani a yabe shi wani sa'in mutum zai gina masallatai ya gina makarantu ya taimaka marayu ya taimaka marasa lafiya ya ayyukan alheri amma manufan shi mutane a gani a yaba cewa wane kaza shirka yakan ci aikin mutum kyawawa kamar yadda wuta ke cin budu a lokacin iska shi yasa manzo Allah ce mafi abin da yafi jiyo al'umma shi tsoro karaman shirka shine ya fassara sahabbai cewa riya qala musahihu mai tasihin maganan yace was-sawabu abinda ke daidai anna shirkal akbar babban shirka huwa sarfu nau'in min anwa'il ibadati li ghairi ta'ala shine mutun ya canza nau'i daga cikin nau'o'an ibada zuwa ga wani Allah madaukakin sarki wannan shine shirka babba duk abin da Allah ake yi wa ibada da wannan to sai mutum yi wa wani ibada wannan da za ka yi wa kuwa annabi ne mala'ika ne malami ne wata halitta ce daban in dai za ka yi marbauta irin yadda ake bauta wa Allah sai a ce sunan wannan abin shirka babba wanda ya aiwatar da aiki irin wannan yana fidda shi daga cikin musulunci wa amma shirkul asgar amma shirka karama fa huwa kullu wasila shine dukkan wata hanya da ake bi a tsanantu ƙauliya a magance ne au fi'iliya ko aikace au iradiyya ko ko wanda za a yi nufi ya tadarraqu minha shirku ila al-akbar wanda zai iya kyankyasa kofa ya kai mutun zuwa ga babbar shirka walakin lam tablughu rutbat al-ibada sai dai bai kai matsayin ibada ba to sai a ce wannan abin shine shirka karaba amma da ya ce affa min dabibin nabl yana nufin harakatuhu wa mishituhu al-arabi motsawan tururuwa da tafiyan shi a bayan ƙasa manzo Allah ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik Allah ina neman tsarin ka kada in yi ma shirka ya hatamilu an tukala kulli yawm wannan zai iya yiwa a ce kullum mutum ya faɗa wa ya hatamil kama sa kullama sabaqa ila an-nafsi al-wuquf mal asbab kuma zai iya yiwa mutum ba zai faɗi wannan ba sai idan ya ji ran shi ya rai wani abu wanda akwai bukatan ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki wazalik wannan ko li annahu la yadfa'u anka ba wanda zai iya baka kariya daga wannan illa man waliya khalqak sai wanda ya dauki nauyin halittarka Allah shine ya halice ka kuma shine zai baka kariya daga barin fadawa cikin tarkon shedan irin wannan fa idza ta'awwazta bihi a'adha idan ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga shaidani Allah zai tsare ka li'annahu la yakhibu man iltaja'a ilay saboda wanda ya fake zuwa ga Allah baya tabewa abinda ubangiji ke bukata da gaskiyar nufinka idan ka roƙe shi da manufa ta gaskiya ya sani to sai ya baka kariya idan kuma ka roƙe shi bakinka daban abin da ke zuciyanka daban har wa yau ya sani saboda la takfa alaihi khafiya babu wani abu mai boyuwa da yake boyuwa ga Allah madaukin sarki wa inna ma arshada ila hadha ta'awuzi musani manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiryar zuwa ga neman tsari irin wannan li Allah ya tasahala al insanu saboda kada mutum ya dauki abin da wasa fi rukuni ilal asbab wajen karkata zuwa ga sabubban shirka wa yurattibuk fihi da kuma abin da zai kai ka zuwa ga aiwatar da ayyuka na shirka fala yazalu yabi'u al-amra ba zai gushe yana tozarta al'amari ba wa yumhil mutum yana jinkiri daga barin ayyukan alheri hatta tahulla al-aqida har ya zama wata aqida tashi ta warware min aqdil imani daga cikin aqida na imani fa yakfur wannan zai sa mutum ya kafarta wa huwa la yash'ur bai sani ba fa arshadahu ila isti'azati bi rabbih dan haka sai ubangiji ya nunar da shi yanda zai nemi tsarin Allah da ubangijin shi li yushrika nurul yaqini ala qalbihi saboda hasken imani ya bayyana akan zuciyar shi a duk lokacin da mutum ke addu'o'i irin wannan babu shakka haske na addini hasken musulunci hasken imani karkashin koyarwa ta annabi zai bayyana a zuciyar mutum ba wanda ke iya sanin wannan hasken in banda wanda Allah ya masa ni'ima da shi zai rika jin daɗi da nishadi da kwanciyar hankali abinda wani wanda ba shi ba ba zai jin wannan ba gabar magana na 93 addu'a liman qal barakallahu fi addu'a ga wanda ya ce Allah ya maka albarka kai ma sai ka ce masu wafi ka barakallah kai ma Allah ya ma albarka babu ko shaka wanda ya ma addu'an cewa Allah ya ma albarka mai kaunaka ne idan ya gaya ma me zaka gaya masa kai ma kai addu'an Allah ya ma albarka wa hadha atharu Aisha radhiyallahu anha wannan asar ne na Aisha Allah ya dada ita wa huwa bi tamamihi qalat radhiyallahu anha cikan hadisin Allah ya dada ita ta kasance ta faɗa cewa a uhudiyat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shatan an ba wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyautar akuya qal sai ce aqsimiha rabata fa kuntu idza raja al khadim aqul ma qalu na kasance a duk lokacin da mai hidima ya dawo nukan ce mar me suka ce qal yakan ce ya ƙuluna suna cewa barakallahu fikum Allah ya muku albarka mun fahimta an aiko akuya kyauta gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa iyalin shi a raba akuyar ma'ana a raba naman a aikawa ne da wani da wani da wanci da wanci to amma duk wanda aka kaiwa me suke faɗa sukan ce barakallahu fikum Allah ya muku albarka fa aqul ni kuma sai in ce wa fikum barakallahu kuma Allah muku albarka wa naruddu alaihim mithla ma qalu sai mu maida musu kwatankwacin abin da suka ce mana wa baqiya ajruna lana kuma karshe dai ladan mu ya tabbata gare mu kaga wannan karantarwa ce ta annabi ko da kuka yi musu alheri sun yi muku addu'a kuma kun yi musu addu'a kuma haka manzo Allah ya koyi qauluhu fadan shi da yace idza raja al khadim al khadim wahid al khadam yaƙa'u alal zakari wal unfa minhu akan ce khadim sawa'un ko namiji ne ko mace wanda ke hidima a cikin gida wa fihi jawazul hadiyya wa qabulaha anan yana nufin akwai halacci na bayar da kyauta da kuma ansar kyauta wastihbabu qismatiha bainal aqaribi wal ahbab wal jiran da kuma musahabbanci idan mutum zai bayar da kyauta ya raba ta tsakanin makusanta da abokai da makota in kanat mimma yajuzu fihi alqisma idan ta kasance cikin abin da ya halatta a iya raba ta wa fihi istihbabu du'a lil baraka lil muhdi kuma akwai mustahabbancin da idan mutum yayi ma alheri ya baka kyauta kai masa addu'a ta Allah ya masa albarka wa kadhalika du'aul muhda al muhdi lil muhdala hakanan shi ma wanda ya addu'ar wanda ya bayar da kyautan yayi addu'a ga wanda ya aikawa kyautar kaga anan ashe zamu koyi karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin abin da ke sanya alaka tsakanin mutane ta yi kyau shine kyauta domin jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha an halicci mutum a bisa san wanda ke kyauta masa idan kai mutum abin alheri mutum baya mantawa baya mantawa hakanan idan kai mas ba daidai ba baya mantawa to sannan yin kyautar shine abin da ke sanya ka ji wanda ya ma kyautan kana son shi ba ka son wani abin sharri ya faru gare shi ba ka son wani abin kyama ya faru gare shi kana son alheri gare shi to ta hanyar kyauta da shine abin da manzon Allah ya fi karfin kowa yana kyautar da ba wanda ke yin irinta ina fata muna ganewa sannan daga cikin wani abu da galibi mutane ke yi yanzu wanda ba daidai bane za ka samu mutum na bayar da kyauta a cikin makusantan shi akwai mabukata amma abin mamaki baya ba su kyautar sai ya ɗauka kai nesa wani za ka samu akwai ƙanan shi ko wanshi ko ‘ya'yan ‘yan uwan shi ba su da shi suna cikin hali na kakanikai suna cikin wahala amma sai ka ji ya ɗauki dukiyar ya aika anguwa kaza ya aika gari kaza ya aika jiha kaza a'a idan za ka bayar waɗanda ke kusa da kai yi ƙoƙari domin idan ka ba su abubuwa guda biyu kai ka bayar da kyauta sannan ka sa da zumunta sannan abin da ke tsakanin kai da su na ‘yan uwantaka sai zumuncinku ya ƙara ƙarfi kuma daman shi ne manufar musulunci domin duk mutumin da za ka ɗauka ka bashi to in Allah ya yadda ba zai amince a cutar da kai ba mun fahimci wannan domin duk abin da addini zai yi akwai hikima sannan a hadisin dai za mu fahimci hikima za mu fahimci hikima na idan mutum yi ma abun alheri kai masa addu'a yana da kyau watan ba na mancewa shekaru da dama ko da ke na mamance tuna mu akai wurin wani ɗaurin aure muka ci akwai kwalbati babba wata mata ta zo wucewa da yaranta cikin mutane daman cikin jin kunya da nauyi ta gito wurin sai yaron ya fada kwata karami ne tana jin shaka to abin sai ya mata nauyi ba wanda kan shi kawo aka ba za ta iya dawowa cikin mutane ta fidda shi ba sai da zo na kama yaron sai na fiddo shi akwai masallaci a wurin sai na ɗauki ruwa sai na wanke mara kwatar da ke jikin shi haka sai na sake shi na tura shi wurin uwar abin mamaki lokaci ya wuce mai tsawo shekaru har ma na je karatu na dawo wata rana sai ga yaro ya zo ya kai kusan shekara goma sha biyu ko shekara sha uku ya zo ya same ni muka gaisa shi ne sai ya kawo min sabulu sabulu da turare sai ka in ji mamar mu ta ce in kama ka na cewa sai ce mama ku ban santa ba sai ce ta ce wai in tuna ma ko ka tuna lokaci kaza kaza kaza da ka tafi donero da kwata na ce ina riƙe sai shato ni ne amma ya zama saurayi ya girba a sai kaga ita abin da na yi mata ba kuɗi ya ɗauka da bashi ba wannan abin sai mata daɗi a rai to yanzu haka da cutar yaron na yi sai ta gaya mar cewa wani cuta ka yi shi kuma idan mai zuciya ne sai ya ɗauki matakin ramawa to abin mamaki a yanzu ban san uwar da ido ba amma zai yi wuya a yi wata biyu ko uku yaron bai zo har gida gaishe ni ba a yanzu haka zaman da ake ci zai yi wuya a yi wata biyu ko uku yaron bai taso ya zo gida ya gani ba an yi arashi dawowa daga aikin hajji ya zo mun fiddo kaya muna raba sai gashi ma ya zo wata muwafaka ta Allah akwai riga da wandan da suka yi extra ni ban ma sanya akai na lissafo yaran gidana amma sai daga wani guda ɗaya ɗoriya ya hau na lissafa kowa ya samu an raba kowa kuma sai gaya kuma kayan ya daidai shi sai dauka da bashi to haka har kullun ayyukan alheri suke idan kai wa mutum zai ji daɗi ya gode gabar magana na 94 shine du'a'u karahiyyati diyara addu'a na karhancin diyara idan an ce diyara wato canfi canfi asalin kalmar ta samu asali daga kalmar abdairu abdairu shi ne tsuntsu a lokacin jahiliya idan mutum ya tashi zai yi abu idan mutum zai yi tafiya ko zai fara kasuwa ko dai zai yi wani abu yakan yi safko sai ya je itaciyar da tsuntsaye sa kwana to sai ya firgita su inda yake tsaye idan suka tashi dama suka yi to sai ya ɗauka wannan abun akwai alheri idan da suka tashi kuma hagun suka yi to diyan da yake son abun ya fasa ba zai yi ba ko ku suna tashi idan suka yi gabas wajen mahudan rana to sai ya kaddara akwai alheri idan da suka tashi yamma suka yi mafaɗar rana sai ya kaddara babu alheri to duk irin wannan canfa-canfa ne da ma anzalallahu biha min sultan wanda zaka samu ko mu a Hausa akwai wanda an jarabe su da irin wannan yanzu akwai wanda in dan kasuwa ne ya fito yana fitowa sai fara cin karo da makaho ko gurgu ko wani mai tawaya to bai zuwa wannan kasuwa zai dauka cewa babu sa'a saboda ya fito ya gamu da wanda yake da tawaya a cikin shi wannan ba daidai bane sannan wani abin zaka samu nau'i ne na duba amma sai a yi kwaskwarima a haɗa shi da wani ɓangare na addini sai ka ya yi kama da addini alhali ba addini ba ne yanzu misali mutum yana neman aiki ko zai yi balagoro ko zai fara kasuwa ko zai nema aure sai a kawo mata tasbi sai a ajiya gaban shi shi kenan sai ya rintse ido sai ya ɗauki tasbin wannan inda ya tsashi ya ɗauko daga nan sai ya ci gaba da ja yana khairan yarahu sharran yarahu khairan yarahu sharran yarahu daidai inda zai je kan wannan babbar alamar idan khairan ya je kanta to sai ya hukunta abin alheri ne idan kuma sharri ya je kan wannan duk yanda yake sa abin ya haƙura sai ya hukunta sharri ne wannan Allah bai saukar da wannan ba amma me zai ɗauki mutum ya ganin kamar addini ne idan ya ji ana khairan ya rahu sharran ya rahu shi dai ya san akwai ayata alqur'ani da tace khairan ya rahu ta kuma ce sharran ya rahu sai ya dauka addini ne wannan ba addini bane wani kuma yakan dauki alqur'ani mushaf a gaban shi haka zai yi kawai sai ya hasashe sai ya bude inda ya ga dama ina budewa hannun shi na dama sai ya duba sadaran farko akan me take magana idan tana magana akan abin da ya shafi bushara na ayyukan alheri sai ya dauka manufashi shi ma abin da yake son yi alheri ne idan ko tana nufin azaba ayar wannan to sai ya dauka abin da yake son ba alheri ba dai ba zai yi ba ko da yana son yi wannan yasa ɗaya daga cikin khalifofi na Banu Abbas wani yayi irin wannan ya daga alqur'ani akan wani bukata da yake da shi farkon inda ya duba sai ya ga faɗan Allah wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid to ganin haka sai ya dubi ma'anan bata da kyau sai ran shi ya baci sai yake cewa alqur'anin atu'iduni bi jabbarin anidin wa ha ana wa ha ana zaka jabbarun anidun idza ma ji'ita rabbaka yawma hashrin faqul ya rabbi mazzaqani alwalidu alƙur'anin ya kama sai ya keta sai ya gashi sai ya watsi da shi sai ce ni ne za ka rika ce min mai girman kai mai ɗagawa sai ce to idan ka je wa ubangijin ka ranar alkiyama in Allah ya tambaye ka wa ya ga ka ce walidi ya ga ka sai watsi da alƙur'anin to irin waɗannan abubuwan na canfi abubuwa ne da ba su da amfani musamman a shigar da su cikin addini to sai ce Allahumma la tsaira إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم يا الله لا طير با ونفاتا إلا طيرك سيفاتنك معنى باب ونشنبي فاتي أبنده قدر ولا خير إلا خيرك sannan babu wani alheri in banda alherin da ya tabbata gare ka wala ilaha ghairuk babu wani allan da ya cancanta a bautawa bisa gaskiya sai kai صحابي الحديث صحابين da ya roci hadisin huwa Abdullahi bin Amr radiyallahu an shine Abdullahi dan Amr Allah ya dada shi waja'a fihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam a ciki fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yazo cewa man arja'athu tiyara min haja faqad asharak duk wanda canfin shi ya maido shi daga neman bukatan shi yawa Allah shirka idan ya zama kana da bukatan da kake nema a wurin Allah sai ta hanyar canfi da kaga cewa hakan bai dace ba sai ka daina wannan abin naka ko ka dawo ka ce ba za ka yi ba mutum ya yi wa Allah shirka ma kaffaratu zalika ya rasulullah menene kaffaran hakan idan mutum ya yi ya manzon Allah qal sai manzon Allah ce ya qulu ahaduhum dayan su ya fada shine ya ce Allahumma la tayra illa tayruk wa la khayra illa khayruk wa la ilaha ghayruk qauluhu fadan shi da ya ce at-tiyara ay tafa'ul shine fata bi tayri da tsuntsu wa tasha'um biha da kuma shi umtuwa da shi kanu yaj'aluna al-ibra sun kasance sukan sanya abin la'akari fi tilkal jihad a waɗannan ɓangarorin wa gairi ha da abin da ya kama da wannan wa kanu yuhayyijuna ha min amakiniha sun kasance sukan tada tsuntsayen daga barin wurin su lizalik saboda bukatan su wa hadha li itiqadihim wannan ko saboda aqidan su anna tayara tajlibu lahum manfa'a anna tayara cewa canfi irin wannan ko fata yana jawo musu alherai aw tadfau anhum durra ko ko yana kauda musu cutuwa fa idza amilu bi mujibiha idan suka yi amfani da abin da yake wajibin shi ne fa ka annahum ashraku billahi fi zalik kawar sun yi wa Allah shirka ma'ana har idan mutum yayi imani da abin da canfin shi hukunta to yayi wa Allah madaukin sarki shirka qal qadi rahimahullah al qadi ya fada Allah ya masa rahama yace inna ma sammaha shirka manzon Allah ya ambaci canfi da sunan shirka li'annahum kanu yarawna ma yatasha'amuna bihi sababan mu'athiran fi husulil makaruhi saboda suna ganin abin da suka shi'umtu da shi zai zama dalili ne mai tasiri wajen tabbatuwar abin da ba sa so idan har mutum ya ki to karshe abin da baya so kuma sai ya faru yanzu ba ma jin abin da ke faruwa cikin gari a ce wai aljana na yawo a ɗauki toka a zuba kofar gidaje ba shi ke faruwa wannan ba wai idan aljanna ta zo wai ta ga gida da toka sai ta ce wannan gidan mawai ya babbaki a kone ki to mutane ba san aljani ba ne aljani halitta ce da Allah ya bashi iko na tasarrufi a rayuwa Allah maɗaukin sarki ya ba shi ƙudura ne ya cutar da ɗan adam ba tare da ɗan adam ya gan shi ba wanda kana cikin gida yana tare da kai yana kallon ka dare da rana ta ma suna da wurin zama na dindindin a gidanka baka sani ba wani sa idan ba su ma mugunta ba sai dai in za ka yi wani abin ka nufo wajensu su kauce su baka wuri shi ya sa manzon Allah tsira da amin sabbata gare shi ya koyar da mu addu'o'in da za mu riƙa yi a gidajenmu a ɗakunanmu a wuraren kewayawarmu wanda idan mun yi zai ba mu kariya daga aljannu yanzu idan mutum ya shiga bayi ba tare da ya karanta addu'ar da manzon Allah ya koye su ba akwai yiwuwar ya shiga bayin ya abin da zai ya kare shi ya kallon shi amma idan mutum ya karanta abin da annabi ya koye to Allah madaukin sarki zai ba shi kariya to irin wannan zaka samu abin mamaki hatta wasu masu hankali sun yadda sun amince da wannan zaka samu wani mai gidan shi da kanki zai zo ya zuba tokar wani mai gidan za ta fito da kanta ta zuba tokar yanzu abin mamaki je ina gida zaune ɗaya daga cikin yara na na ganshi da gudu ya shigo gida ban san me ke faruwa ba ina ɗaki na ga ya wuce hayyo na ga ya waje da gudu nake tambayar gidan yan gidan ni wani me labarin shi me yasa haka wai labari ji an ce aljana tana yawo tana bin gidaje tana shiga da haka shine sai ya dauki toka sai ya je zuba kofar gida gudun kar ta shigo Allah sauƙaƙe qauluhu fadan shi da yace wa ma kaffaratu zalik menene kaffaran hakan ay malladhi yastaghfiru bihi an zalik da menene zai nemi gafaran Allah wajen yin hakan wa malakhisla menene ɗabi'a wal fi'ila ko kuma aiki allati tamkul khati'a wanda ke shafe kuskure wa tasruha ta suturta ta qauluhu fadan shi da yace la tayra illa tayru ai inna tayra ma'ana tsuntsu min makhluqatik yana daga cin abeban halittarka tsuntsun da ake canfi da shi a ce mas'atiyara la yadurru wa la yanfa baya cutarwa baya amfanarwa wa innamal ladhi yadurru wa yanfa wanda ke cutarwa ko amfanarwa huwa anta subhanak shine kai makadaicin sarki tsarkakken sarki amma faɗan shi dai cewa la khaira illa khairu ai la khaira yurja babu wani alheri da ake fata wa yus'a ilaihi kuma ai kokarin tafiya zuwa gare shi illa khairu fati alherinka amma faɗan shi dai cewa la ilaha ghairu babu Allah da ya cancanta a bautawa da gaskiya wanda ba kai ba ai la ilaha babu wani ubangijin da ya dafa uddurra zai kare cutuwa wa ya jilibul khaira ya jawo alheri ghairar Allah subhana in banda Allah madaukakin sarki wa huwal mutasarrif shine mai cancanza abubuwa wal mudabbir mai tsara su li jami'i shu'uni khalqihi ga dukkanin ayyukan halittar shi baki daya qala al musahhihu wanda ke tasihin ya faɗa cewa huwal mustahiqqu lil ibadati wahada shine wanda ya cancanta a bauta mar shi kadai da haka fala ilaha haqqun illa huwa subhanahu wa ta'ala ko ko illa huwa azza wa jal babu wani Allah da ya cancanci a bautawa in ba shi kadai ba buwayyen sarki madaukaki du'a'ur ruku yin addu'a idan mutum zai hau abin hawa manzo Allah ya karanta cewa bismillah alhamdulillah سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shine addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta idan mutum zai hau abin hawa wannan abin hawan kuma ya hada da dabbobi waɗanda ke hawa ake hawa irin su raƙumi dawakai da jakai da abin da ya kama da wannan da ma abeban hawa irin na zamani sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa ali ibn abi talib radiyallahu an shine ali dan abi talib Allah ya dada shi qauluhu fadan shi da yace subhanallazi sakhkhara lana haza sarkin iko ya tabbata ga wanda ya hore mana abin hawan أي أسبح الله الذي جعل هذا مسخرا مضيئا لنا muna godiya ga Allah wanda ya sanya wannan abin hawan abin horewa mai kuma yi mana biyayya amma faɗan shi da ya ce wa ma kunna lahu muqurnin mu kan ba mu da iko ai mudiqina wa qila malikin ba za mu iya mallakan shi ko sarrafa shi ba in ba dan da horewa ta Allah ba yanzu in ban da hikima ta Allah za a yi mutum ya sarrafa raƙumi tare da ƙarfin shi da girman shi in banda horewa ta Allah ya mutum zai da doki in banda horewa ta Allah ya mutum zai da sa amma ka duba sai a hada raƙumi ya kai guda ɗari akala na bin akala sai ka samu yaro ƙarami ke sarrafa su a hada shanu da yawa ka samu yaro zai rika masu tsawa suna juyawa ya daura musu keken shanu ya daura musu galma suna jin wahala yaron da bai kai ya so a ƙarfi ba amma saboda Allah ya bambanta shi da hankali to wannan horewa ce ta Allah قوله فدان شي دايسي وإنا إلى ربنا منقلبون أي راجعون إليه في الآخرة ما أنا زام كوما زوا غريشي ران اللاهرة والإنقلاب كلمر إنقلاب ينا نفن الإنصراف جوياوا sai fadan shi da ya ce inni zalamtu nafsi Allah na zalunci raina a itiraf bi taqsiri wa dham ma'ana mutun yana itirafi yana furushi da cewa ya takaita ko ya kasa yin abin da aka nemi ya yi kuma ya aikata aikin laifi domin yarda da abin da mutum ya yi na laifi hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ke yafe wa mutum laifi yanzu ko da yaron ka ne ya ma laifi ka san ya yi laifin ka gan shi lokacin da yi da ka tambaye sai sha matsayi na yi amma ka yafe mini ka yi haƙuri baba to za ka ɗan ji daɗi ko da za ka yi mar'uƙo ba sama da yaron da ya are ya yafe bai yi ba kai ka san ya yi ka gan shi to za ka ɗauka cewa zan ma ƙarya ne kuma ya rika rantsuwa cewa baba ban yi ba to irin wannan sai ya zama hukuncin da za ka mar ya fi na wancan tsauri Allah sauƙaƙe gabar magana na casa'in da shida shi ne du'a'u safari addu'ar da mutum zai yi idan zai yi tafiya manzo Allah ya karanta cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وضوي عنا بؤده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وأثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع إذا منظر الله يداو قالهن yakan faɗi kwatankwacin abin da ya faɗa wa zada sai kuma ya ƙara cewa ayibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamiduna so sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi bin umar radiyallahu anhu shine abdullahi dan umar Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace anta sahib ma'ana ubangiji kai ne aboki almulazim wanda yake luzunta arada bidhalik abin da yake nufi musahabatallahi ta'ala iyahu tare da Allah madaukakin sarki da yake tare da shi bil inaya Allah ya bashi kulawa wal hifzi Allah ya bashi kariya وذلك أن الإنسان wannan ko saboda mutum akthara ma yabyi suhuba mafi abinda mutum yafi bukata a halin tafiya shine abuta mutum baya son tafiya ta kadai shi dan haka mutum yayi tafiya ta kadai shi ba burgewa bane zaka samu wani dabi'an shi koda a mota baya son abokin fira a ya gwammace daga nan zai yi tafin kilomita kai kilomita dubu ba ruwan shi jagila sai rufe tare da kunna AC yayi ta gudu shi kadai wannan ba daidai ba ne Allahumma sai akwai larura wani za ka samu ɗabi'an shi ya fi son tafiyan dare shi ma son tafiyan dare ba abu ne wanda ya dace Allahumma sai in ya zama a bisa larura to sai mutum yi addu'a cewa Allah maɗaukin sarki ya zama ya abuce shi da kiyayewar shi da ba shi kariya yabgi yabtagi ha abin da yake nema a nan shine al-istinas bizalik neman ɗebe kewa wal istizhar bihi da kuma neman taimakon Allah waddifa da ba da kariya lima yanwi bihi minan nawa'ibi da abinda mutum ke niyya na musibu fanabbaha bi hadha alqawl sai ya fadakar da wannan maganan ala ahsan al-i'timadi alai a bisa mafi kyawun dogara zuwa ga Allah wa kamalul iktifa'i bihi da kuma cikakkiyar wadatuwa da Allah an kulli sahibin siwa daga barin kowa in ba Allah maɗaukin sarki ba. Amma faɗan shi da cewar khalifa, alladhi yanubu anil mustaklif fi ma sayukhlifuhu fihi. Ma'ana mutum yana fatan Allah ya zame masa khalifa a bayan shi. Domin ɗabi'ar mutum yana gida shine kula da iyalin shi. Tare da cewa kana kula da iyalinka da kulawa ta Allah. To amma yanzu ka fita sai kake roƙon Allah ya zame ma khalifa. ma'ana ya bawa iyalinka kariya har ka je ka dawo wal ma'ana abin da yake nufi anta alladhi arjuhu kai ne wanda nake fata wa atamidu alai nake dogara gare shi fi ghaibati an ahli idan na tafi bana nan a cikin iyalina an tulimma sha'athahum ina roƙon ka tattaro su wa tudawi sakmahum kai magani ga marasa lafiyansu su wata hafazu alaihim dinahum wa amanatahum Allah ka tsare musu addinin su ka tsare amanarsu amma faɗan shi da ce min wa fa'i safar yana nufin mashakka shine wahalan tafiya ukhidha an fito da kalmar ne min alwa'asi daga alwa'as shine huwa almakanu sahal alkasiru dahash alladhi yat'abu almashi wa yashqu alai wato shine wuri inda yake mai faɗi wanda yake akwai tsakuwa akwai kururubai wurin da baya da dadin tafiya idan mutum zai yi tafiya sai ya wahala to shi yasa mutum sai ya nemi tsarin Allah daga wahalan tafiya ko ba komai wanda ke tafiya ya san akwai abin nan dan yanzu tafiya ba ma wai tafiyan kasa ko kan doki ba wani sa'in tafiya akan mota ma ba daɗi gare ta ba tunda duk inda ka zauna awa biyu awa uku to sai ka rika canza zama musamman a ce mota haya ce ba ka da daman da za ka gizganya ka ɗan haka nan daman ka mutum hagun ɗinka mutum wani sa'in za ka ko a jirgin sama kake duk inda aka samu awa biyu uku ana tafiya sai ka ji zaman ya ishe ka wani dole cire bel ɗin ya tashi haka nan ya ɗan tattaka cikin mutane ya je ya dawo saboda kafan shi ya saki to ashe ka ga tafiya kowace iri ce akwai nau'in wahala a cikinta to idan mutum ya nemi tsarin Allah daga wahalan tafiya sai Allah ba shi tsaro wa ka'abatul manzar da kuma mummunan gani alka'aba akan ce alkaba ko alka'aba ko alka'ab ma'ana su'ul hay'a shine mummunan yanayi walinkisar da karaya min alhuzni daga bakin ciki wal muradu abin da yake nufi al-isti'aza min kulli manzarin yaqubul ka'aba dukkan ganin da mutum zai yi a halin tafiyan shi wanda zai haifa mar damuwa to Allah ya matsaro da gare shi amma fadan shi da yace su'ul munqalab wa huwa al-inqilabu bima yasu'uhu shine ya dawo gida ya iski abinda zai muna namas bi an yanqaliba fi safarihi bi amrin yuktabu minhu mimma asabahu fi safarihi ko dai ya dawo da wani al'amarin da kaddara zai same shi a cikin halin tafiyan shi aw mimma kadima alaihi fi nafsihi wa zawihi wa malihi ko kuma abinda in ya dawo gida zai same shi shi karan kanshi ko makusantan shi ko dukiyan shi wa yasrafihi wanda zai keɓanta gare shi wal munqalab wal marja abin nufi anan mutum ya iya tafiya bar iyalin shi lafiya lau ya fita wani abu ya same shi sai dawo gida wannan babu ko shakka akwai damuwa ko ko mutum ya fita ya bar iyalin shi lafiya kuma sai ya dawo gida iske wani abu ya faru ko daga iyalin shi ko ga dukiyan shi ko ga wani makusancin shi to idan mutum ya fita ya je ya dawo ya yi addu'a zai fita ya bar iyalin shi lafiya kuma ya dawo ya sami su lafiya. Wani kisa wani ke badawa lokacin Umar ɗan Katsabi Allah ya da shi, sai ya ga wani yaro, wato da shi da baban shi, sai ya ga kamar ta yi kama. Mu yanzu anan Hausa idan kama ta yi kama, akan ce aiwa ne da wane kamar kwabo da kwabo. haka ake cewa to su larabawa idan kama ta yi kama sukan ce ai wani tsakanin shi da wani kamar hankaka da hankaka saboda kamar da ke tsakanin hankaki guda biyu umar ɗan katsabe mutum ne mai son abubuwa na al'ajabi sai ga wannan yaron bai taɓa ganin mutumin da ya kama da mutum ba kamar kamar da yaron suke da baban shi shine sai yake cewa amma dai wannan kamar ta kai kama shine sai uban yaron yake ce masa ai za ka yi mamaki sama da haka da ka san yadda aka haifi yaron sai umar ki tambaye shi ya aka haife shi sai yake ce mar lokacin da mahaifiyar yaron take ɗauke da cikin shi na yi niyan zan yi balaguro sai take ce mini za ka fita ka bar mu a haka ga yanayi ciki ya yi min nauyi ina kusa da haihuwa sai ce ki yi haƙuri tafiyar ne ya zama dole zan je sai ta wani damuwa ta dai da ya kamata ya tsaya a sauka sannan ya haihu sannan ya tafi sai ba ta haƙuri lokacin da zai tafin sai ya dafa cikin sai ce ya Allah ina baka amanan ciki ga yanan nawa sai ya tafi shi da ya tafi shi ta zo garin haihuwa bata haihu ba sai ta mutu da haka sai aka ɗauke ta da cikin sai aka je aka binne ta amma kullum idan rana ta faɗi dare fare sai a ganin wani hayaki haka mai kaman wani haske na fita a cikin kabarinta har baban yaron ya dawo da ya dawo ya iske 'yan gidan ana zaman jimami shi tambaya labarin matashi aka ce kaji kaji kaji abin da ya faru shi kenan sai ce to kuma hayakin mai yake gani a bayan gari aka ce a turar da muka binne matarka har yau da rana ta tafi faduwa sai mu ga wannan hayakin na fita to sai je wurin kabarin domin ya mata addu'a lokacin da ya mata addu'ar ya juyo zai tafi sai ya ji ana cewa ya kai wanda ya ba wa Allah ajiya ɗauki ajiyarka bin da aka ce masu ya kai wanda ya ba wa Allah ajiya ɗauki ajiyarka shi kenan ito na kabari sai ga yaron a daidai saitin kafafun mahaifiyar a kwance sai ji wani sauti ya ce da yanda ka ba wa Allah amana ɗan da ka ba shi amana har uwar da ka dawa ka samu uwar da ranta ita ma mun fahimta da haka sai ya ɗauko yaron sai ya mai da kabarin na uwar sai binne to shine sai yaron yayi kama da baban shi kamar kwabo da kwabo kamar abin da Hausa ake cewa to anan abin da zamu fahimta cewa idan har kai za ka yi tafiya sai kai addu'a cewa Ubangiji ya kare ka a cikin tafiya ka zuwa da dawowa, ya kuma zama shine wakili cikin iyalinka kuma kar Allah ya haɗa ka da mummunan gani akan hanyarka ko kuma cikin iyalinka to in Allah ya yadda zaka je ka dawo ka samu iyalinka da ƴan uwanka da dukiyanka lafiya ba abin da ya sami to sai dai kaddara ta Allah in Allah ya kaddara kuma abu zai faru zai faru to wannan bayan da ka iya in Allah ya kaddara zai faru sai Allah ya mantar da kai ba abin da zaka yi har sai ka ji ka dawo kuma abin da zai faru sai ya faru qauluhu fadan shi dai sai iza raja'a yana nufin minas safari idan manzon Allah ya dawo daga tafiyan qauluhu fadan shi da yace qala hunna yakan faɗi wannan kalmomin ai qala hadhihi alkalimat yakan faɗi waɗannan kalmomin wa zada fihinna akan su sai ya ƙara ayibuna ma'ana raji'una muna masu dawowa bil khairi da alheri wannan akan ce min aba idza raja'a misali a ce aba fulan idan wane ya dawo ai nahnu aibuna mu muna masu dawowa ta'ibuna minaz zambi muna masu tuba daga ayyukan laifinmu abiduna muna masu bautawa Allah ay mukhlisuna li rabbina muna masu ikilasi ga ubangijinmu lahu hamiduna ala ma an'ama bihi alaina muna yabo da godiya a bisa abinda Allah madaukakin sarki yayi mana na ni'ima to ina ganin ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafici da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana magani shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunƙurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon kai Allah ka samu ƙarfin zukatan mu ka samu ƙarfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوزين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين